أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى ɗalibai a jami'ar islamiyya al-mubaraka bisai ina muna gaisuwa ta addinin musulunci ina ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu da ku a wannan wuri mai albarka a ran juma'a shidda ga watan sha'ban hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1442 wanda ya daidai da sha tara ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi wassalam shekara ta 2021 an nemi in gabatar da mawdu'i akan asab ala tahammulil mashaqqa fi talab al-ilm to wannan mawdu'i gaskiya ba mawdu'i bane wanda yake kadan mawdu'i ne mai yawa amma ma la yudraku kullu la yutraku kullu wasu na cewa ma la yudraku kullu la yutraku jullu wannan magana tana bukatar gyara domin an ce abin da ba a samu duka ba a barin mafi yawa to idan kaɗan ne za a samu fa la yutraku kullu hatta walau qalilan laysa al-jull mawdu'i na as-sabr lokacin da mutum yake son yayi bayani akan wani unwan da yake nan ina gaban ɗaliban ilmi akwai abubuwan da ya kamata a ce mun yi bayani kansu saboda muhimmancinsu abin da yasa kuke ganin karatuttuka wa'azi wa'azi khutab na kasashen musulmai da dama da wa'azuzzuka da ake yi da dama ana samun matsala saboda tun farko ba a yi bayanin unwanin da za a magana kan shi ba sai kawai mutum zai ce zai yi wa'azi wa'azi ai abu ne wanda yake yana da faɗi kan mi za ka yi magana ɗai kenan to as-sabr ita kalima ta as-sabru tana buƙatar musammi take nufi as-sabr idan muka koma cikin qawamis dai kun sani abwabul af'al sabara yasbiru sabran fa'ala yaf'ilu abwabul af'al muhimma jiddan bai wa dalibin ilimi yazo kawai ya fara magana bai yi bayani ba abinda ake nufi da as-sabr malamai sun yi maganganu daban-daban daban-daban daban amma zan ɗauki magana biyu waɗansu suka ce asabru wato huwa habsun nafs alal makruh libtigha'i mardatillah habsun nafs shine ka daure ranka ka rike rayuwarka alal makruh abinda baka so libtigha'i mardatillah don ka nemi yarda Allah idan muka dibi wannan ta'arifi ta'arifi ne za a ce wato yana da taqsir domin mi domin ba dukkan mutum bane yake neman yarda Allah kafirai ba su neman yarda Allah waɗansu kuma suka ce in ka duba cikin misali at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur a cikin suratu wato al-a'raf yake cewa abinda ake nufi da as-sabr hafsun nafsi lintizari al-mahbubi aw al-makruh shine ka daure rayuwarka kana jiran wani abu wanda kake so ko baka so domin intizar ya ta'allaqu bil makruh wa bil mahbub mutumin da ya san abin da zai same shi ba mai kyau bane yana jiran sakamako kun ga yana jiran abin da baya kauna ne mutumin da yake jiran sakamako mai kyau an gane ko to kuma kenan wannan yana jiran wani abu ne wanda yake kauna shi yasa da yazo kan wannan aya wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bih wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkum Allahu bainana hatta isbiru ku yi hakuri hatta yahkum Allahu bainana har sai Allah ya yi hukunci tsakankanin mu shi yantaziru al-faraj min Allah subhanahu wa ta'ala wa hum yantaziruna al-azab wal azabu makruh ban sani ko mun fahimci wannan ba to habsun nafsi zamu abin nan akwai nukta guda biyu masu muhimmanci akan kalma ta as-sabr nukta ta farko shine cewa hakuri kala uku ne as-sabru yanqasimu ila qismai ila thalathati aqtab hakuri kala uku ne akwai as-sabru ala awamirillahi subhanahu wa ta'ala akwai as-sabr ala nawahillahi subhanahu wa ta'ala akwai as-sabr ala qada'illahi subhanahu wa ta'ala waɗannan su ne haƙuri guda uku shari'a dukkan ta gaba ɗai umarni ne da hali al'awamir wan nawahi to sai kayi haƙuri da su ayyu ayatin fi kitabillah kowace aya ta zo a cikin alkur'ani tana da umarni sai ka ɗauke su dukkansu sai ka yi haƙuri da su ayyu aya fiha nahyu kowace aya akwai hani a cikinta ita ma sai ka yi haƙuri alkur'ani bain al'awamir wan nawahi ash-shari'a hakaza al-ahadith wa hakaza ash-shari'a kulluha imma an tu'mar wa imma an tunha kayi haƙuri akan umurnin Allah subhanahu wa ta'ala ka yi haƙuri a kan hannun Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada umarni ce, ya ayyuhan nasu abudu rabbakum alladhi khalaqakum wallazi da min qablikum la'allakum tattaqun hadha amrun min Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tahtahu awamir domin ibada ta shafi komi. القتال عبادة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين أمرنا الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين كلها أوامر أقيموا آتوا سيكاي هكوري سي الواتو الصبر على النواهي متن يا هكوري أكن هن هن الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم كاغني هن الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أن يهني dan kakka zalunci mutane ina fata an fahimce ni sai al-sabru ala qada'illah abinda Allah ya hukunta babu umurni babu hani amma haka Allah subhanahu wata'ala ya hukunta to dole kai hakuri idan kana son ka ci nasara mas'ala ta biyu kan kalima ta hakuri kan mu ci lokaci kanta shine hakuri yana da hukunce hukunce guda biyar al-ahkamul khamsa al-ma'rufa fi usul al-fiqh akwai hakurin da yake wajibi akwai haƙuri wanda yake mubah akwai haƙuri wanda yake mandub ko mustahab akwai haƙuri wanda yake makruh akwai haƙuri wanda yake haram haram bari mu dan ba da misali haƙuri da yake wajibi haƙuri kan abin da yake wajibi wajibi ne yin haƙuri kan sallah wajibi ne domin as-salatu wajiba wa ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa madha wajib wasta'inu bis-sabri was-salah akwai hakuri wanda yake mubah shine ga abin da yake mubah shari'a ta baka dama in ka ga dama kai in ka ga dama ka bari to idan kai hakuri don Allah zaka samu ladan wannan hankurin da kai shi yasa da kuke jin ana cewa al-mubahat al-mubahat ba wai ba ta da alaka da shari'a ba a'a tana da alaka da shari'a kuma shi kan shi mubah yana komawa ibada a baka lada shi yasa ash-shaykh ibn usaymin rahmatullahi alayhi yake cewa ahlul ghaflati ibadu ibadatuhum adat wa ahlul yaqzati adatuhum ibadat ahlul ghafla mutanen da suka rabkana ibadatuhum ibada da suke yi adatun al'ada ce ya saba lokacin sallah ya je yi sallah kawai zai yi sallah ya kare bai ma san me aka yi cikin sallah ba saboda ta zan al'ada da jiki gare shi amma ahlul wato abin nan al yaqaba mutanen da adda hankali waɗanda hankalin su bai yi nisa ba suna cikin wato nan yaqaba ba ta kwana ba ba ta bacci ba mutanen da suna da kyakkyawan tunani suna wato shedan bai rabkanar da su ba to al'adar su ibada ce shi yasa annawmu mubah yin bacci menene abu ne wanda yake mubah ko ba haka ba amma idan ka kwanta da niyyar ka tashi da daddare kai qiyamul layl ya kuma matsayi ya kuma matsayin ibada zaka samu ladan wannan idan ka kwanta dan saboda ka samu jami'in sallar asuba duk bincin da zaka yi za a baka lada ina fatan kuna fahimta ta to kenan kada mu sa tsammanin cewa mubah bai daga cikin abin da za a ribantuwa da shi a rayuwa sai haƙuri wanda yake makru shi ne haƙurin da abin da ba za ka iya dogewa akan shi ba abin da ka san ba za ka iya dogewa akan shi ba abin da yake ba haramun ba ne a yadda da shi a yi haƙuri da shi to kuma wannan abin shari'a ta karhantar da shi to yin haƙuri a kan shi makruhi na ba a so haka ba ina fata an fahimce ni to a gurguje dai sai hakuri wanda yake haramun don nasan nan ne hankalin ku yake son ya zo duk wanda ya je ana bayani galibi na'am na makruh kamar abin da shari'a ta karhanta yanzu misali ababen da suke makruhat kasira jiddan nahnu la nastati an nahsurha alaysa hakaza wal makruh aidan yakhtalif bi ikhtilafi anzar al ulama wadansu malamai abin da suke gani makruhi ne waɗansu suna ɗauka shi matsayin mi matsayin haramun ina fata an fahimce ni amma misalin da zan bayar cin abinci ko abin da yake shan abin sha saman hanya bakin gidanka ka zauna ka ci abinci ko ka sha abin sha ko ba haka ba ba a so haka ba saboda cikin waɗansu mujtama'ata abu ne wanda yake abin kyama za a karhanta shi to idan wani baƙonka ne ya zo gidanka sai yana aikata wannan kaga bakonka ne to yin hakuri da bako abu ne wanda yake mi wanda yake ya zace kai hakuri da bako tun da kwana biyu zai iya tafi haka ne ko ba haka ba to kai hakuri da wannan an so kai mishi nasiha afdal ba sani ko kun fahimce ni ba an so kai mishi nasiha da wannan abin bai dace ba amma idan da za ka yi hakuri da wannan hakurin makruhi ne domin yana aikata abin da yake karahe ba sani ko ka fahimta ba haƙuri wanda yake haram akwai haƙuri wanda yake haramu wannan kuma ba ƙorar matsala ce wanda ya ce haƙuri haramu ne don mudu abinda ake ce muna abinda ake abinda ake gaya muna shi ne cewa haƙuri kullun mai kyau ne kullun haƙuri yana da daɗi alkhairi ne ba gaskiya ba ne haƙuri a kan abin da yake haramun haramun ne asabru alal haram haram kafirai suka ce sun yi haƙuri a kan shirka Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul furqan yake cewa wa idza ra'auka in yattakhidhu laka illa huzwan a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها سكتي منزا الله صلى الله عليه وآله وسلم يا يكسي قتد سودقا allolinsu suka ce laula an sabarna alaiha in ba dan da muka yi hakuri ba wanga hakuri halat ne ko haram a cikin suratul sad ma wannan yazo wan talaqa al mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum ku je ku yi hakuri akan allolinku wannan hakuri muharrami haramun ne bi nassil qur'anil karim to wannan shine abin da zan cewa akan kalma ta as-sabr as-sabr wa tahammulul mashaqqa kalma ta tahammul ta samu asali daga hamila yahmilu ko dauka tahammala yana daga cikin abin da zai taimaka ma dalibin ilimi ar-ruju' ila ma'ani al-abniyah بعد يعني أن أعرف أن أعرف بعد الكلمة دومين الأبنية في اللغة العربية كلها لها معاني أكوي وني ببن مالم اللغة da kuma balaga ban sani ba ko kun san shi ana kiransa ustazu doktor fadl samarra'i wannan malamin a bincike na lugha a balaga musamman ta alqur'ani da larabci yayi fice yayi zarra dan kasar iraq ne ya tashi ba musulmi ba kafiri ya tashi har ya yi doktora cikin ilmin nahu na larabci ba bai musulunta ba kuma ƙasar iraki ce yana mulhid bai ma da akwai Allah ba yana karanta wata aya a cikin suratul baqara إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها wannan ayar ita ce dalilin musuluntarsa to sai kuma yana bincike kan alkur'ani kuma yana wallafa littattafai don haka littattafai shi suna da muhimmanci zan dan faɗa muku kaɗan daga cikinsu na farko akwai at-ta'birul qur'ani at-ta'biru al-qur'ani na biyu akwai balaghatul kalima fi at-ta'biril qur'ani na uku kuma akwai lamasatun bayaniya na gaba akwai ma'anil abniya na gaba akwai ma'anin nahwu al'awwal na gaba akwai ma'anin nahwu al-thani na gaba akwai ma'anin nahwu al-thalith na gaba akwai ma'anin nahwu al-rabi' in ka samu waɗannan kayi bincike za ka samu balaga ta al-qur'ani dr fadl samar ra'i babban malami ne to kalima ta tahammul tafa'ul ne kullu kalimatin ala wazni tafa'ul tadullu ala tahammul wa tadullu ala at-takalluf fi shay shi yasa tafakkara alqur'ani take tafakkara bai ce afkara ba me yasa sai ce wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ardi li'anna at-tafakkur yahtaju ila at-tahammul wa at-takalluf hatta yasul al-insan ila al-haqiqa akwai wani littafi sunansa at-tarif fi ilmi at-tasrif na ustad doktor abdullah al-usqa na kasar libya doktor ne fi nahw wa doktor fi sarf ku sami wannan littafi zaka ga kalima tana daukar wazni yana daukar ma'ana kaza yana daukar ma'ana kaza yana daukar ma'ana kaza dan haka kalima duk inda ka ji tafa'ala tadullu ala at-takalluf tafakkara tadabbara tana'ama ila akhirih تحمل المشقة دوكت المشقة وتوهلا كلمة مشقة تسمو أصلين دقا وهلا كو شق عليه بمعنى صعب عليه وتو مشقة مشقة كما إن مكدوبة فعل شي شقة da yawan zikin ɗalibai ba su damuwa in sun ga fi'ili yana da shadda su gane menene asalin shi shaddan nan shaqqa asluhu shaqaqa yashukku yashkuku mashaqqatan mashqaqatan sai ay fakku al-idgham fi al-asl amma li anna al-harfan idha taqaraba aw taqarab makhrajuhuma aw yani kana mutamasilain shikana yudgham al-awwal fi al-akhar mashaqqa yana nufin makanul shi fi'li thulathi idan sunan shi ya fara da mimun da zarfu zaman da zarful makan da almasdarul mimi duka gudana kina almashaqqa yana iya zamantowa masdar mimi yana iya zamantowa zarful zaman yana iya zamantowa zarful makan idan kuma ruba'i ne to sai ka kara da ismul maf'ul da zarful zaman da zarful makan da almasdarul mimi duka gudani in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum مدخلا كريما مدخلا يحتمل أن يكون المصدر الميمي ويحتمل أن يكون أيضا يحتمل أن يكون مصدرا ميميا ويحتمل أن يكون ظرف زمان ويحتمل أن يكون ظرف مكان ويحتمل أن يكون اسم مفعولا idan mutum bai tsaya karatu ba kawai sai ya ɗauki tahlilul kalimat yana taimaka maka tahammulul mashaqqa fi talab al-ilm fi tufidu zarfiya ba tana nufin ciki ba ma'ana nawa ce ga fi a cikin larabci ha nawa kajiya ce da dama kafi abinda mun ka koya cikin nahawu fi harfil jarri alaysa hakaza bayan wannan kuma sai mi a'a fi duk huruful arabiyya kulluha aghlabu aw aqulu aghlabuha laha ishtirakun fil ma'ani harafi huruful ma'ani muna da harafi 105 huruful ma'ani kafin ka je huruful jar da huruful nasb huruf to kowane harafi yana daukan ma'anoni daban-daban daban ka koma cikin mughnil labib an kutubil a'arib libn hisham al-ansari sai kaga ma'anonin da suke dauka min tana ɗaukan ma'ana goma sha biyar a larabci ila tana ɗaukan ma'ana sun kai sha ɗaya wanda ka sani daga ciki wani ɗalibin ilimi ya rubuta wani littafi doktora sunansa wawatul arabiya wawat jam'i ne na wawun ma'anil wawu da abinda take ɗauka da hukumce hukumcenta doktora aka rubuta harfu wahai karatu ina to na ji wani an ce fi tana iya ɗaukan ma'ana nawa min tana ɗaukan ma'ana goma sha biyar ce a to yanzu ina na wannan magana koko dai faɗi dai na dai aka kawai auci ba dabo ne za a yi maka ba ina fata an fahimce ni an gane ko wato zan ba da misali da harfi guda shine misali min min min harful jarri in ka zo sai su ce maka tahtamilu ala al-aqall aksar min 10 ma'ani awwalan تأتي للتبعيض تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله أي بعض من تنذكوا لابتداء الغاية الزمنية لمسجد أسس على التقوى من أول يوم ابتداء أول يوم وتأتي لابتداء الغاية المكانية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وتأتي للتفصيل بين الشيئين والله يعلم المفسد من المصلح أي يفصل بينهما وتأتي للبيان فاجتنبوا الرجس من الأوثان ما معنى من الأوثان ها؟ بعض الأوثان إذا بعض الأوثان رجس وبعضها ليس رجس لا هي للبيان هي الأوثان وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما هنا من للبيان وليست للتبعيض sai kun yi hattara da masu aƙida ta shi'anci sai su ce maka na aimin littab'id an ce muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari as-sujud dhalika mathaluhum fi at-taura wa mathaluhum fi al-injil ka zar'in akhraja shaq'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqihi يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما سيدنا شيء أتمك منهم للتبعيض بكي كراتو بسيش وتي دكي إن كتي آآ من للبيان لأن من تحتمل معاني كثيرة وتأتي للبدلية للبدل وربما نكتفي بهذا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدل الحياة الآخرة harafi nawa zaka bincike kansu don haka hanyar nan tana da tsawo ala ayyati hal fi talab al-ilm fi huna bi ma'na al-zarf tadullu ala al-zarf wato cikin fi masirati talab al-ilm masira shi ba daga sara ya siru ko ba haka ba fasiru fil ard aslu masira masyara masyara lianna al haraka istithqalat ala al ya فنقلت الى فنقل الى ما قبلها مسيره سار يسير مسيره صار يصير سي انك تي المصير المصير ربي يوفقنا في مسيره طلب العلم وجن نيمي علمي ya za a yi kiran da hausa mu ce ka jajirce ka dukufa ka sadaukar da kanka don neman ilmi to ghayatu shay'i wa ko fadlu shay'i ana gane shi bi fadli samaratihi tu'rafu ash-shajaratu min samaratiha kama qala al-ulama ilmi shine ashrafu ghayatin tatasabaqu ilayha al-umam babu wani abu mai kima wanda ake son a kai gare shi a duniya ilimi irin ilimi to shi ko duk abu in ya kasance yana da kima yana da daraja sai yayi sai yayi wahalar samu shi yasa aljanna tana da kima ko ba ta da kima wahalar samu gare ta haka ilimi abu ne wanda yake shine mafi daraja a abinda Allah ya ba dan adam bisa doron kasa shi yasa yake da wahalar nema shi yasa yake da mi da wahalar ne ba to sai dai masu neman ilmin daban-daban suke kowa yana da tashi niyya wani yana neman ilmi saboda diplom in ya samu diplom ya mamance da littattafai da karatu wani yana neman ilmi saboda ya amfaru da ilmin shi yasa kullun yana cikin bincike ko da ya samu diploma ko ya samu doctora ko ya samu professora ko ma duk lakabkin da aka bashi a duniya bai ishe shi ba domin ilimi baya isa ina ba ku nasiha ku karanta qasida ta Abu Ishaq al-Alberi alberi na al-Andalusi yayi qasida mai muhimmanci kan talabul ilm baiti ne kusan 120 ko da uku ne ko da biyu na manta amma dai ya kamata a ce ba duk kun haddace ta gaba daya ko ba haka ba a yi kokari ita hadda ana samun ta ne lokacin da aka fara da wahala amma a ƙarshe za ta yi sauki da izinin Allah farko za ka ji wahala amma wallahi idan ka dage sai ka iske waɗansu abubuwa baka da ma labari ka haddace su amma in ka ce a baiti biyu an ba da kasida mai baiti goma ka ce ustaz kin ga yuridu an yaqtula nas ba zai yuridu an yaqtula nas la yuridu an yaqtula nas bal yuridu an yu'allimakum wa yuhibbu lakum alkhair domin ba da takharruj za ka yi tsaye ne gaban ɗaliban ilmi da malamai za ka ga abin da za ka gani yaya za ka yi bincike gabatar da ilmi abubuwan suna da yawa Allah ya taimake mu to mun kare da unwanikinmu yanzu ne za mu shiga cikin darasi ko ba haka ba tahammulul mashaqqa daga cikin abin da ke bambanta ilimi da komai a duniya shine al'ilmu tuqaddimu lahu kullak wa yuqaddimu laka juz'a duk rayuwarka zaka ba ilimi gaba ɗaya amma shi ko sai shi baka wani dan gefe kaɗan akwai mutumin da bai san ilmukan duniya sai kai speciality ka shekara 40 kana karatu speciality guda ce kuma ka zamanto nahwi ko ka zamanto mufassir ko muhaddis ko kaza ana samun waɗanda Allah yake ba waɗansu baiwa su samu ilimi biyu ko uku amma dai babu wanda ya san duk ilimin mukan duniya babu shi da an wuce fannin ka shi da an barka lahiya bai yiwa ka zan malami ka zan likita ka zan professor a kuma agronomy da komi da komi bai yiwa mustahil kenan al-ilmu tuqaddimu lahu kullak yuqaddimu laka juz'a ababin da ɗan adam yake so dukkansu ba su tafiya tare da neman ilimi shi ne babban matsalar ilimi duk abin da kake ƙauna a ranka bai ta tare da ilimi ɗan adam kun san ababin da ke rikita ɗan adam kala biyu ne akwai al'ashiya alhissiya akwai al'ashiya al-ma'anawiya to dukkansu suna da hatsari game da tafiyar ilimi kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya sanya akwai abubuwa guda takwas kullun dan adam yana ta taqallub bainaha abu ne guda takwas kullun dan adam yana tashi daga wani yaje zuwa ga wani to waɗannan abubuwan suna da tasiri ga rayuwar dan adam takwas da nan mun faɗe su ko sha'ir yace samaniyatun tajri 'ala an-nasi kullihim ولا بد أن تجري عليك الثمانية سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وآفية ثمانية أكوي أبو بوا قد تكوس تجري على الناس كلهم سنة فيها أكن قوة kai ka dan kowa mi komi matsayinka komi wayonka komi dubararka ka ce wadannan ba za su bi kanka ba ƙarya kace wala budda an tajriya alayka samaniya sururun wa husnun ana farin ciki ana bakin ciki wajtiba'un wa furqatun ana haduwa ana rabuwa haduwa kuma da rabuwa kala biyu ce akwai haduwa wadda ana sake haduwa akwai haduwar da ba a sake haduwa rabuwa an rabu a jami'a ana yawa a sake haduwa ko ba haka ba amma in wani yace lahira wani na nan duniya shikenan ba a haduwa sai kiyama kiyama kuma za a sake haduwa to daga nan kuma shikenan wannan yayi aljanna wannan yayi wuta kuma shikenan babu sake haduwa ita ce ta ƙarshe in kuma an haɗu gidan aljanna shine abin da muke fata ko sai a ga me ta gaba da wanda ba a sake rabuwa washtiba'un wa furqatun wa usrun wa yusrun ana samun sauki a rayuwa thumma saqmun wa afiya ana samun kuma wato rashin lafiya kuma ana samun lafiya ana samun tsanani ana samun sauki to anan abin da nake son na ce waɗannan ababen da kuke shi sai ɗan adam ya karkata zuwa ga abubuwan da asli ɗabi'ar shi ke haka Allah ya halice shi kun fahimce ni to amma sai aka ce ya daidaita waɗannan abubuwa duk abin da muke so fitina ne ga ilimi kuma yanzu za mu shiga cikin sharha sai dai ku kan makanku za mu yi bayanin su ɗaya bayan ɗaya ku kan makanku Allah subhanahu wata'ala a cikin suratu Ali Imran yace zuyyina lin-nasi hubbu ash-shahawati min an-nisa wal banina wal qanatir al-muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al-musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'u al-hayati ad-dunya wallahu 'indahu husnul ma'a zuyyina an qawata lin-nasi ga mutane aina al-fa'il Allah subhanahu wata'ala to kuma wani wuri sai Allah ce shaidan ya kawata mutane wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum kaifa man yujib an ce zuyyina lil ladina kafaru al-hayatu ad-dunya alaysa hakaza wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum kuma wani lokaci aka ce kazalika zayyana li kulli ummatin a'malahum shi yasa nassoshi dole sai an tashi wajen fahimtar su da kyau ku tashi wajen fahimtar aljam'u bainan nusus kada mutum ya hita daga jami'a bai fahimci abu bai je ya kai hari daga baya a dauko littattafai a nuna mai fa ce maka jami'ar da kai jami'ar banza ta kun san akwai wato akwai adawa tsakanin wanda ya jami'a da wanda bai yi jami'a ba shi wanda bai yi jami'a ba abin da yake so ya nuna madan jami'a zuwan shi jami'a da banza ne shi ko wanda ya jami'a so yake in ya tahi shi nuna fa yayo jami'a almuhim akwai littattafai da zan faɗa muku kaɗan waɗanda suke da alaƙa da waɗannan fanni na aljam'u bainan nusus na farko akwai cikin fannin alƙur'ani mai girma ka samu as'ilatun wa azwiba as'ilatul qur'anul majid wa azwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Raz yayi as'ila 1236 kan ayoyin alqur'ani yanzu a sunna TV IKS mun kebe wuri wanda zamu rinka gabatar da waɗannan babi insha Allah za ku same su waɗanda suke cikin group ma na fara tura musu darussa akwai kuma izalatul ilbas عن كلام رب الناس نأستاذ الدكتور أحمد الخطيب سننكما أكوي فوائد في مشكل القرآن نعز الدين عبد السلام سلطان العلماء أكويكما دفء إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب نمحمد الأمين الشنقيطي كان يميسو كسيد أجهد آيوي إن كما تكين حديثي ne ka nemi mushkilul asar na Imam Tahawi ka nemi ta'awilu mukhtaliful hadith na imamu ibn qutayba adibul fuqaha wa faqihul udaba an gane ko to wannan ina ba ku littattafai ne algurguje zayyana Allah ya kawata musu li'annahu awjadaha wash-shaytanu zayyanaha ay ghayyara يعني التفكير لأنه جعل ما ليس قبيحا قبيحا وجعل ما, وجعل ما كان قبيحا حسنا وما كان حسنا قبيحا شي الله شيء يهلك كسا babu wani matsala tana da kyau amma kuma sai an ka umurce ka da abin da ya kamata kai nan shine tazyini na Allah shi ko tazyini na shaytan at-ta'kis sai ya juya maka ita mun fahimci wannan zuyyina linnasi an kawata wa mutane hubbu shahawat son shawa ta mata minan nisa'i to daga nan sai muka samu matsala guda walbani da yaya yanzu ana nan ana kalkilo yana nan kare zan yi aure samu diya wani kuma yana da diyan ma yanzu kuma yana da matan wal qanatil muqantara da kuma asalin qintar alma'ul kathir almalul kathir suna cewa kamar alf zahab kaza almuhim da hiya alamwal almujamma'a dukiya mai yawa min alzahab wal fidda ta alzahab azurfa zinariya wal fidda da kuma azurfa wal khayl almusawwama da dawakai wadanda akai ma alama masu kyau malamai suka ce nan kinayatun anil mulk domin in ba mai mulki ba wake aje doki ya masa ya ci da shi don ya yi ado da shi ko kuma kinayatul anil mal aiza da annal aghniya yattakhiduna zalik wal an'ami wal harf da al an'am dabbobi wal harf mutanen birni dukiyar su kuɗi mutanen ƙauye dukiyar su galibi ta zamanto mi ta zamanto dabbobi da kayan ruba sai Allah ce zalika mata'ul hayatid dunya wannan jin dadin rayuwar duniya ne to sai mu zo mu dauke su da guda guda zuyina lin nasu hubbu shahawati minan nisa mun san dai komi mutun zaman shi ustazu ya sha aqida da salafiya dole dai yana bukatar da sai ya aure ha tunda annabawa ma ai suna aure ko ba ya karshen salafiya ke shi yasa kuke ganin cikin littattafan bani isra'ila an nuna annabawa annabi Sulaiman cikin ma sahihul bukhari za ga annabi Sulaiman yana da mace ko tsakanin mata da kuyan guza su kai kusan 100 kuma su ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mata tara ko sha ɗaya kaza kaza kaza kaza suna suka sai Allah ce a'a walaqad arsalna rusulan min qablik waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya wannan ba matsala bace dan ka ce kana son aure baka yi wani abin kunya ba ya halatta ka je neman aure amma abinda ba a so bata lokaci to yanzu sai zaman to zamanin internet soyayya ta zo ta rikita ma ɗalibai karatun su to yanzu as-sabr as-sabr ala tahammuli mashaqqati al-hub nan na matsala take kullum mutum na tare da salula ana zancen jarabawa sai ka gane shi shina kel kel kel kel kel whatsapp hoto kullum yace a turo mai sabo ko bai ci abinci ba inda akwai kudin cacin magana ta kari yana cikin aji class amma kuma hankali ne na can shi yasa duk mutumin da mace shawa musulunci bai ce a sake ta ba kuma bai ce a daure ta ba kiristoci sun daure shawa sai suka shiga cikin matsala suka ce ruhbaniya daga baya su koma liwadi da kuma banna zinaci zinaci su ko turawa yanzu almazhabul maddi al-inhilal al-khuluqi suka ce a shawa ma ko da kariya ko da ma mutum mahaifiyar shi yake bukata wal iyadu billah ko kanwashi sai suka sake ta sai musulunci ce a'a ba a daure ta ba a kuma sakinta a bi ta bisa ga ka'ida to amma fitinar mace ba karama bace idan ka dauki diwan dawawin ash-shi'riyya kaga yadda abubuwa suke tafiya to ka san akwai matsala baituttuka na ghazal in ka ji su wani lokaci sai ka rasa inda zakar kowa dai ya san tarihin majnun laila ko bai ba boye yake ba to sai da ya kai baban shi ya kai shi kan diskita tarihi ya roki Allah ya dan rage mai son ta tunda abin ya zama matsala ma da yazo ka ba sai ce to Allah ya kara mai bashi mutu to shi ta kuke ganin da yawan wadansu suna karatu amma da an shiga fagen soyayya shikenan al'amari ya lalace mutumin da ke kawo abin ga imtiyazi wata rana sai ka ji shi an ce dauru bi yasa an ka ce dauru banna ta yawa ba ta faduwa to don haka ba mu ce ba soyayya haramun ce don mutum yana da mata ko yana da mahbuba wanda yake son ya aura amma wallahi abai a hankali sha'ir yace kullul hawadisi mabdaha minan nazari wa mu'zamun nari min mustashghari sharari والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على خطر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر كاجي شاعر يا فدا yace kullul hawadisi dukkan alhawadis aksidan bari mu fara shirin aksidan baya idadi mabdaha ai mabda'uha min an-nazari daga kallo ne da an yi ido hudu to magana ta kare da an yi ido hudu biyu da biyu sun hadu ba su hudu ba to magana ta kare dan da Hausa ido biyu ake cewa mun yi ido biyu da shi to hudu mu za mu cewa wa mu'zamun nari min mustasghari sharri duk wuta da kake gani tana farawa daga bi ta fara daga kasa dan yakka dan ko dan dan asha na kone gari ya ce walmar'u ma dama za ainin yi kallibuha inda mutum yana da ido da yake tayin haka haka haka kana ta haya baka ima kanka ba ko ina kalla kaka yi yi kallibuha fi a ayyunin a cikin idon alghid mace mai tsananin kyau yace mawqufun ala khatari to wallahi kana fada ba hadari yasurru muqlatahu yana faranta ma idon shi almuqla al'ain ko ma darra muhjatahu abinda yake cutar da zuciya tai almuhja asalin shi jinin da ke yawo cikin zuciya wanda da ya da jijiya ta kade ya fito mutu mutuwa yake yi to sai aka sanya mishi shina ma arrai domin yulazimun nafs yace la marhaban bi sururin hada bi darari babu alkhairi dan haka shi ta kuke ganin shu'ara suna yawan sifanta idon mata hatsari gare su idan ɗalibi ilimi yace zai rinka kalle-kallen nan to wallahi wata rana zai kallo maka shi idon nan suna da sahab ko umrul qais ya faɗi wannan agharraki minni anna hubbaki qatili wa annaki mahma ta'muri alqalba yaf'ali wa ma zarafat aynaki illa li tadrubi bi sahmayki fi a'shari qalbin muqattali wani sha'ir yace tara aini aynaha fa ta'rifu wahyaha wa ta'rifu aini ma bihi alwahyu yarji'u wani daga cikin shu'ara shi kuma ya tashi sifantawa yace wa ainani qala Allah kuna fakanata fa'ulani bil albabi ma taf'alu al-khamr wa ainani yace tana da ido guda biyu qala Allah Allah yace da su kuna ku kasance fakanata sun ka kasance ko ba ka kai zuwa yace to fa'ulani bil albabi fa'ulun musanna fa'ulani ay taf'alani bil albabi ma taf'alu al khamr menene giya take mai idan take mai hankalin dan adam eh in mutun ya sha giya ya tsaya ya kai yace to da kun yi ido hudu da ita mai zaka fara bari mu rike da babin mata wani baiti na majnunu laila da ya ƙara rikicewa a ƙarshe sai da kai ya ce uhibbu min al-asma'i ma wafaqa ismuha aw shibhuhu aw kana minhu mudaniya uhibbu min al-asma'i ma wafaqa ismuha yace duk sunan da ya daidai da laila yana son shi aw shibhuhu to koda ma kama sun kai an ka samu wani lailai lailai ciki to lahi launa. yace kai auka na minhum mudaniya ko ma kusa da shi yake billahi alauna har bai san abin da yake yi ba to dan haka ɗaliban ilmi ka hankuri na farko wanda zaka ba rayuwarka shine ka ba rayuwarka hankuri akan soyayya amma in ka dage kan soyayyan nan to za a tashi babu wani abu dai kenan zuyyina lin-nasi hubbu ash-shahawati minan nisa'i wal banina da ƴaƴa su ma ƴaƴa ga wanda ya aure yanzu akwai matsala musamman yanzu ilmi mutane al'umma ba ta fahimci cewa ɗaliban da suke karatu ba don al'umma suke yi don ya kamata a ce wanda ya zo don ya yi karatu ya koma ya amfani al'ummarsa al'ummarsa ta yi masa tsaye to sai zama to a ba ganin ake kai matsala ne cikin al'umma akwai wani alaramma a najeriya yana zuwa har da alkur'ani izu 60 shikenan ran nan sai musabaka aka zo sai zo izu 20 lajinatu tahkim tace akar maka lawu kai na da kan kace ni da to ba 60 kaka zuwa ba yau kuma ka zo 20 yace haka nan da to ya akai haka yace to idan 20 mata tai ta amshi 20 diya ne sun amshi yace 20 da aka bar mai zo da su larura gida ta mata ta amshi 20 larura yara ta amshi 20 dan haka ƴaƴa su kansu suna da matsala shi yasa zo cikin hadisi alwaladu majbanatun makhbala mabkhala alwaladu yaro majbanatun ai sababun liljubun yana sa ka karaggonci mabkhala kuma yana sa ka zaman to mai riwa to shi yasa ƴaƴanka ka bar yarda kullum ana turo ma magana su ko da wato idan ya zaman to suna jin magana ka za su hada maka yin karatu da kyau mun zamna da wani lokacin da ni zamna a Saudiya a ma'had na Rabitul Alam al-Islami akwai wani malami limamin Juma'a ne na kasar Iraki ana kiran shi Mustafa shi kullum whatsapp iyane sai sun turo mai sako ina karatu kawai in sa'ad da yace dai ya zo Saudiya Makka ya samu yayi ibada amma dai karatun da ya rabi da rabi akai shi yasa kada mutun yayi gaugawar yanzu ya ce zai rinka mu'amala da ƴaƴan shi irin yadda yake mu'amala da su yana gida za su hana kashin daji a yi ƙoƙari a dage a ƙare karatun nan sannan a tafi yanzu duk abin da za a yi a yi wal qanatil muqantarati min adh-dhahab wal fidda kudi noru tashi hankali kenan ka karanta al-muqama ad-dinariya a cikin muqamatul hariri kaga yadda kudi suke kaji wani daga cikin shu'ara ko hukama yace رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن ما عنده مال فأنه الناس قد مالوا ورأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن ما عنده ذهب فأنه الناس قد ذهبوا ورأيت الناس قد فاضوا كوكو ورأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن ما عنده فضة فعنه الناس قد فاضوا ورأيت الناس قد ثنوا إلى من عنده أنثى ومن ما عنده أنثى فعنه الناس قد ثنوا da haka kuɗi fitina ne suna amfanin ka daidai duk dukiyar da ba don su biya ma bukata ka ba a rayuwa za su fitar da kai almalu wasila walaita gaya da ka ɗauki kuɗi su ne gayar ka a rayuwa ka mutu ilimi ya zamanto shine gaya da yawan yanzu mutanen da suka dauki kudi shine gaya shi yasa suka bace cikin ilimi wani babu ruwa ne zo wajen jarabawa ce kai ni ban madda nawa ne a ce goma sha shida ne ya ce to a aje min shi da dauro sani ya dauki goma ya muraja a wai dauro sani ne kuwa shi da saboda shi ilimin bai dame shi ba ya takharruj sana rabi'a ya samu maktab ratib wa tahta al-mushkila la hawil an takuna hamila risala هذا يعني يعني أقول مقصد ثاني أن يكون طلبك للمال فقط ذلك تطلب العلم بيبا والله دون ديكي سؤال الله أربكا سيرا يوانسا yayi kokari ilimin da Allah ya bashi al'umma ta amfana da shi ko da a gida ne ka fitar da awa biyu a sati a masallacin unguwarku ko garinku don ka taimaka ma ɗalibai amma ka zamna ka a ɗauki kawai khidmal wataniya ita kaɗai ka zamna ba ka taimaka ma kowa cikin ilimin addini bai yi ba a canza tunani a canza tunani in ana so a kai labari ina fata an fahimce ni to su kuɗi suna canza rayuwar ɗan adam idan mutum ya zo a nan kun ga ɗalibai musamman nan ƙasa nan dai ma da zama ƙasashen laraba ku sai ku gani wanda ya samu ƙasashen da akwai arziki irin su dubai irin su saudiya a can wancan lokaci ana samun arziki mai yawa sai ga ɗalibi ya tafi wajen karatu duwalil khalij amma ya dawo wanda ya jami'a sayi ya fi shi ilimi so ɗari saboda bi saboda can ya je wajen harkokinsa da ya je ya samu daɗi ya yadda ake tuwa-tuwa shi kenan sai koma tajir to kuɗi suna daga cikin abubuwan da ɗalibin ilimi sai ya yi haƙuri ya yi tahammulul mashakka a kan rashin su sannan yake samun ilimi abul aina abul aina ya yi abu ya ta kan addanani ya ce man kana yamliku dirhamaini ta'allamat ta fatahu anwa alkalami faƙala wa taqaddama alfusaha'u fastama'u lahu wa ra'aytahu bayna alwara mukhtala laula darahimuhu allati fi kisihi la ra'aytahu sharra albariyati hala innal ghaniyya idha takallama kadiban قالوا صدقت وما نطقت محالا وإذا, وإذا الفقير أصاب قالوا لم تصب وكذبت يا هذا وقلت ضلالا إن الدراهم في المواطن كلها تكسو الرجال مهابة وجلالا فهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السلاح لمن أراد قتالا ذهك ba mu ce ɗalibin ilimi ba kada ya ɗan nebe yadda zai gudanar da rayuwar shi ta yau da gobe amma kada a zuri idan aka zure ma kasuwanci shi kaɗai wallahi babu zancen samun karatu ilimi yana buƙatar abin da ɗai zai kai ka zuwa ga burinka duk abin da zai taɓa ilimin nan wallahi ka tashi domin idan ka samu ilimi duk abin da ka rasa a yanzu za ka same shi ya mato ya zo ƙarshe to an ce mini lokaci ya zo ƙarshe ya kamata in ɗan faɗi wani abin nan wasu wani baitutuka da suke suna da muhimmanci sai mu like da suna sha'ir wani sha'ir ne akwai daga cikin manya-manyan malaman malikiya malam suhnun ai kuna jin shi imamu suhnun yana da wasu masail da ya hada to masailkin suna kumshe da ilimi kuma suna bukata a jajirce wajen karatunsu to sha'ir ya ga alamun mutane suna son masail suhnun kuma suna son kuɗi suna son ‘yan mata kuma ha bayyuwa sai ya yi baitutuka ya ce ƙalat masailu suhnunun liƙari iha bilkaddi tudraku minha kulla mastasara la tahsabu almajda tamran anta akiluhu lan tablugha almajda hatta tal'aqa sabira lan yablugha alilma battalun wala kasilun wala malulun wala man ya'lafu albashara qalat masail suhnun masail suhnun ta yi magana wato shine at-tajsid ya maida ta kamar dan adam kamar yadda hafiz ibrahim ya maida lughal arabiyya mace imra'a ta takallam raja'tu li nafsi fattahamtu hasati wa nadaitu qaumi fahtasabtu hayati wa sa'tu kitaballahi lafzan wa ghayatan وما ضقت أن آي به وعظاتي فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعات أنا الدر أنا البحر في أعشائه الدر كامن وإن صاء وإن ساء لي والغواص عن صدفاتي فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني ومنكم وإن عز الدواء أساتي أيطربكم من جانب الغرب ناعب ينادي بوعدي في ربيع حياتي أيهجرني قومي عفى الله عنهم إلى لغة لم تتصل برواتي قالت مسائل سحنون مسائل سحنون تاي مغنى لقارئها كما يكراتو تتشي بالكد سي أنجاجبتي تدرك منها كل ما استترى سنن ذاك غادي دو أبين دي sai ya ce wato la ta hasabul majda tamran an ta'akiluhu kaka sa tsammanin da ka zo jami'a za ka samu ilimi wallahi sai ka jajirce lan tablugha al majda hatta tal'aqa sabira ba ka samu ilimi hatta tal'aqa sai ka lasa daga nan an ka samu mil'aqa abinda ake diba a lasa as-sabira ba as-sabara ba as-sabira as-sabira shine wani icce mai daci sunan shi madaci lan yablugha al-ilma battalun mai zaman banza wanda kullun yana son yana zamne ya ta hutawa wala kasilun da mai rauni da ya dauki littafi minti biyu ya gaji wala malulun da mai zahin kosawa bai son ya jajirce wala man ya'lafu al-bashara ya'lafu da alhamza da wanda yake son kullun ana fada a sha shisha a sha shayi a yi kallon match a ta yi a yi yawo a kare a ɗauki wa gari kira da wannan littafi a ce ustazu kenan yuridu an yaktura nasu hadal ustazu fashil hadal ustazu ma yin fa hey ka zo neman karatu ko ka zo kwana wallahi idan kana son ni ilimi sai ka jajirce abu na karshe wanda zan liƙe da shi an ce lokaci yayi kusa shine daga ciki tahammulun naqd at-talibul mujid tusawwabu ilayhi sihamun naqd min kulli makan in ka ce za ka yi karatu an kama gaya maka maganganu waɗanda suke baka jin daɗin su in ka ɗauko ƙur'ani za ka har da sai a ce a sudais nijar za mu samun sudais ƙyale ka da ka damu da wannan domin mutane waɗanda ba sa karatu kullum suna son ka zamanto ba ka karatu in ka ɗauko wata ƙasida kana son ka har da ce sai a ce a ahmad shauƙi shauƙin nijar in ka ɗauko littafin nahu a ce sibawaihi ko khalil bin ahmad al-farahidi a wannan babu matsala ka daure kai karatu ƙarshen shekara za a ga wane ne ya ci nasara dole mai son ya ci nasara ya tahammalu naqd ya tahammal wal allau a ce an yi taro an sha shayi babu kanan to sai ni me amfani an sha shayi ba ai karatu ba ya za a yi mu zamanto mu da wato mu da na tahammal yani nuridu an nahmil ar-risala إلى الجيل الذي يأتي بعدنا ونضيع أوقاتنا ها؟ لو نام السلف الذين كتبوا الكتب ما وجدنا شيئا ما قباتبوا دا كوانا سكي دا زوب سابقوا مبا أما سنية أيكي سنية أيكي كتايا كي كراتو كي جمع كي تحقيق كي ترتيب كي تقريب المسائل للجيل الذي يأتي بعدك كامل كا كنتك sannan karshe ka zo kana ta zagin mutane wanga bai iya wanga bai iya kai kokari kai aiki bana subhanallah to an ce akwai mudakhalata da za a yi zamu ba ku dama ko da ya mintutuka kaɗan ne na san dai ƙarshen ta ba sani ba ko na tsawaita muku abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna assalamu alaikum wa rahmatullah bismillah
وهناك يعني يديه بعض المداخلات سواء كل يمين الاستاذ ولا من المحاضره في المستقبل لازم نبقى بقى لما عند الوقت ضيق يعني تقريبا ثلاثه يعني اشتغلنا
من عنده مداخله فليتفضل